اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل محمد. رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يئذكم به قال تعالى والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال جل ذكره إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما روى البخاري حديثا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعة متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاءتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله إذا وسد الأمر الى غير اهله فانتظر الساعة وفي رواية اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة وفي رواية لاحمد اذا توسد الامر غير اهله فانتظر الساعة عباد الله ففي هذا الحديث بيان لتضييع الامانة وهي اسناد امور الناس من امارة وخلافة وقضاء ووظائف على اختلافها الى غير اهلها القادرين على تسيير على تسييرها والمحافظة عليها لان في ذلك تضييعا لحقوق الناس واستخفافا بمصالحهم وايغارا لصدورهم واثارة للفتن بينهم عباد الله اتفق كثير من العلماء على تعريف الأمانة اصطلاحا بأنها تجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا ويظهر من تعريف الأمانة أنها تشمل أنها تشمل على ثلاثة عناصر أولا إفة الأمين أما ليس له بحق ثانيا تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره ثالثا اهتمام الأمين بحفظ ما استودع عليه بحفظ ما استؤمن عليه من حقوق غيره وعدم التفريط بها والتحاون بشأنها وفي الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا دليل واضح على كمال الدين الإسلام على كمال دين الإسلام وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق والمجالات التي تدخل فيها الأمانة كثيرة منها الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصايا والشهادة والقضاء والكتابة ونقل الحديث والأسرار قال تعالى إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما عباد الله الدين هو الأمانة الكبرى التي تحملها الإنسان فالدين أمانة والأمل به أمانة والأقل أمانة والسمع أمانة والبصر أمانة واليد أمانة والرجل أمانة والفكر أمانة والوقت أمانة والمال أمانة فالطهارة أمانة والصلاة أمانة وفعل الواجبات أمانة وترك المنهيات أمانة والعدل أمانة والأخلاق أمانة والزوجة أمانة والأولاد أمانة والوالدان أمانة والأخ والجار أمانة وأحكام الدين كلها أمانة الإسلام كله أمانة من أوله إلى آخره عقائده عباداته أخلاقه معاملاته كلها أمانة عباد الله الأمانة من كمال الإيمان وحسن الإسلام يقوم عليها أمر السماوات والأرض هي محور الدين وامتحان رب العالمين بالأمانة يحفظ الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصايا والشهادة والقضاء والكتابة الأمين يحبه الله ورسوله ويحبه الناس من أعظم الصفات الخلقية والخلقية التي وصف الله بها عباده المؤمنين والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون مجتمع تفشو فيه الأمانة مجتمع خير وبركة مجتمع تفشو فيه الأمانة مجتمع خير وبركة مجتمع تفشو فيه الأمانة مجتمع خير وبركة مجتمع تشفو, تشفو فيه الخيانة مجتمع شر ورزالة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا ممن يؤدون الأمانة ولا تجعلنا من الخائنين استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الحمد لله الحمد لله على إحسانه وفضله وتوفيقه ومنه وكرمه وإحسانه والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه ومن استنى بسنته ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله كتب متوانا معكم tana bayani akan mahimmancin amana a tsakanin al'umma mahimmancin riƙon amana da hatsarin cin amana a cikin dukkan harkoki na rayuwa rashin riƙe amana yana daga cikin siffofi na munafunci cin amana yana daga cikin halaye na kasawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salatun man kunna fihi fa huwa munafiq wanda yake da halaye uku ko ya sani ko bai sani ba ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya karba ko bai karba ba a shari'a sunansa munafiki idza haddasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana duk mai siffa uku Allah ka raba mu da wannan siffofi guda uku duk mutumin da zai magana ya ƙarya idan ya alkawari ya saba idan an ba shi amana ya ci amana duk bai sufan nan guda uku manzo Allah yake munafiki arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yadaha idza haddatha kadhab وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا آهد غدر وإذا آهد غدر وإذا خاتم فجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشي wanda yake da hali hudu ya zama cikakken munafiki kenan in mutum yana da ɗaya ya zamo 25 ɗinsa munafiki ne in yana da biyu ya zamo hamsin munafiki ne in yana da uku saba'in da biyar ɗinsa munafiki ne idan yana da hudun to ya zama 100% munafiki na farko yake ƙarya ita ƙarya tana suɓucewa hatta a bakin manya amma abin da ake gudu ta zama halinka yadda da kai magana za ce wa ya faɗa a ce shi ne a shi ne ya faɗa a kai ma dai ka san halin mutumin ai shi ya gaya ma ce shi ya gaya ta na ai shi ya ce maka eh ya faɗa ayya ka kuskura ka ɗau maganarsa ai duk gari an sani duk al'umma sun sani duk ƙauyensu duk makarantarsu wanda suka yi firamare tare da shi wanda suka yi sakandire wanda suka yi jami'a wanda suke kasuwanci wanda suke sana'a wanda suke siyasa wanda suke kai ɗansa ma ya san makaryaci ne ka tambayi ɗansa babarsa ma ta san makareci ne ƙannansa da yayyansa da maƙota da abokan arziki in dai shi ya faɗa an san ƙarya yake to kaga ko ya faɗi gaskiya ba za a yadda ba tare da cewa makaryaci sai kan yi gaskiya amma tun da ƙaryar ya shahara da ita to ko ya faɗi gaskiya sai a ƙaryata ta kamar yadda mutum ya saba da gaskiya kuma ta zame man jiki ko da ɗan bakinsa ya ɗan suɓuce ya yi ƙarya mutane ba su gane ba su ce a inda ya faɗa gaskiya ne saboda gaskiya tarin jayi rayuwarsa ta ake ganin komai ma nasa gaskiya ne da aka ku yi gaskiya Allah ya ba mu ikon yin gaskiya Allah ya cika zukatanmu da maganganunmu da ayyukanmu da gaskiya sannan na biyu yace wanda in ya alkawari yana sabawa har ya zama jiki shi ya maka alkawari eh shine to ƙarya yake ni ma ya mun wanda ce ni ma ya taɓa mun wanda ce ni ma ya taɓa mun alkawari bai cika ba har labari ya basu a ƙauyensu ko a garinsu ko a jam'iyyarsa ko a siyasarsa ko a kasuwancinsa ko a gidansa ko a malantarsa a rayuwarsa kaf jama'a sun san in dai alkawari yayi to alkawarin banza ne to ai maka shaida da haka a matsayinka na malami ko ai maka shaida da haka a matsayinka na ɗan kasuwa ko a matsayinka na ɗan siyasa har dukkan mabiyanka da 'yan jam'iyyarka da dukkan waɗanda suke ƙarƙashinka sun yi dande ta alkawari magana banza ce wannan shi ake kira mutumin banza ko malami ne ko ɗan kasuwa ne ko mai kuɗi ne ko ɗan siyasa ne ko sarki ne ko mai gida ne in dai har jama'a suka yarda alkawarin ka na banza ne to ka zo mutumin banza na uku yace wanda an ba shi amana zai ci an yarda da kai an aminta da kai an gamsu da kai an ɗauko amana san amanan nan ta kuɗi ce amanan nan ta ilimi ce ta mulki ce ta sirri ne wani ya baka sirrinsa ya gaya maka yace kaka gaya wa kowa domin annabi ya ce duk wanda ya baka labari in ya juya baya to ya zama amana sai ka gaya wa kowa sai in shi ya gaya maka cewa to na yadda labarin nan da na keɓe ka gefe na gaya ma ga yawa ne ko mutum ya baka kuɗi yanzu har neman mai amana ma ake a rasa yanzu ka shiga kasuwa ka ce ga ni da miliyan ɗari wa aka yadda da shi mai mu'amala da shi a ci tsaya a bincika bari tukunna in nazari idan na ba da miliyan ɗarin na aka cinye kai zaka biya wa kake ga zan ba sai ce ba ni lokaci sai ya yi tunani dogo kafin ya yadda da wanda zai ba da kuɗi ko ya tsaya masa a karɓi kuɗi cin amana ya yi yawa a tsakaninmu da haka abu na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda in yayi yarjejeniya yake yaudara duk wata yarjejeniya da za a da shi a rubuce ko a faɗe kawai yaudara zai mayaudari tuta za a kafa masa ranar alkiyama tashin ita a gaban Allah tuta a rubuta yaudara so da mayaudari ba za ka taɓa gane kansa ba duk magana da ya gaya maka ta banza ce ba zai ce maka ba zai ba ba ce maka zai yi ba amma ya dinga wasa da hankalinka ya dinga kaɗa tunaninka ya dinga wahalar da kai ya dinga sa ka cikin tunani wani ma da wannan tunanin na yaudara yake mutuwa an yaudare shi an sa shi ya shi ma watakila ya yi wani abu an masa alkawari ya yi wani abu ko an zo ba a cika ba waɗannan ɗabi'o'i guda hudu suna nan suna yawo a tsakaninmu kowa ya duba ni in duba sai ka duba sai ki duba shi ma ya duba a cikin hudun nan guda nawa kake da su ɗaya ko biyu ko uku ko duka hudun kai makaryaci ne kai mayaudari ne kai maciyin amana ne kai mai saba alkawari ne to annabi ya ce duk mai waɗannan halayen ko malami ne ko shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko ciyaman ne ko malam ne ko liman ne ko alhaji ne in dai yana da siffa hudun nan kawai munafiki ne Allah ka tsare mutuncinmu haka Allah ta'ala ya umarce mu yace inna Allah ya amurkum an tu'addu amanati ila ahliha Allah yana umartan ku kuma da amanoni ga wanda suka amince muku duk wanda ya baka amana kamar masa da amanarsa wa idza hakamtum bainan nas idan za ku hukunci tsakanin mutane an ta hakumu bil adil ku hukunci da adalci sannan Allah ta'ala ya yabi muminai yace wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un waɗanda suka zamo da amanoninsu da alƙawuransu masu kiyayewa ne suna kiyaye amana suna kiyaye alƙawari manzo Allah ce la imana liman la ahada lahu wanda duk zai alkawari ya saba ba shi da imani sana Allah ta'ala ce ya ku masu imani la takhunu Allah kada ku ha'inci Allah war rasula kada ku ha'inci annabi wa takhunu amanatikum ku ha'inci amanoninku wa antum ta'lamuna alhalin kuna sane lokacin da annabi Musa ya shiga Madiyana ya tarar da 'yan mata guda biyu a wajen ban ruwa anan Musa ya tambaye su me sha'aninku me labarinku suka ce mu da ka mu mata muna sana'a kiwo babanmu ne tsoho shi ba zai iya komai ba ko ba shi da ɗa a duniya sai mu dole mu tashi mu nema dalilin da yasa kaga mun zo mun cakuɗa da maza muna neman ruwa sai ce ku tsaya ya shiga ya je ɗebo ruwa ya ba ma dabbobinsu suka sha suka koma gida to a ƙa'ida waɗannan 'yan mata duk sanda suka zo ban ruwa su suke zuwa na ƙarshe sai kowa ya gama dan ba sa son su gauraya da maza sai kowa ya gama su suke zuwa na ƙarshe yau sai gashi sun zama na farko to da sun samu ƙarfan annabi annabi Musa annabi mai taimako annabi mai tausayi annabi mai tausayin mata ina ƙungiyoyin kare 'yancin mata kun ga annabi Musa shi ya fara kafa ƙungiya da sunan musulunci domin kare mutuncin mata ya tarar da su za a cakuɗa da su za a gauraya da su za su sha wahala ya turmutsa ya shiga ya ɗebo ruwa ya ba su da suka koma gida babansu ya mamakin dawo wasu da wuri ya ce me ya faru suka ce ai wani mutum ne da ganin sa bako shi yayi mana wannan taimakon ya ɗebo ruwa ya ba dabbobin mu muka sha muka tawo yace ku je ku kira shi sai je ki kira shi da ta zo sai ta ce inna abin ya da uka li yajziyaka ajara ma saqaita lana baba ne yace in kirawo ka domin ya saka maka bisa wannan hidima da kai mana na bawa dabbobin mu ruwa anan Musa ce to bari in shige gaba sai ki biyo ni dan ba na son ke ki shige gaba ina kallon ki bari ni in shiga gaba sai ki dinga nuna min direction inda za mu yi yana gaba tana bin sa har suka je yi kwana miƙe tsaya an zo gidan anan Musa kwankwasa ya shiga suka yi doguwar hira da babansu yara suna murna an samu mutumin kirki sai ɗaya ta ce ya aba tusta a jirhu baba ka ɗauke shi aiki baba ka ba wannan aiki wannan zai iya zama shugaban ƙasa zai iya zama gwamna zai iya zama ciyaman zai iya zama ma'aikaci a gidanka baba ita ce inna khaira manista ajarta fiyayyen wanda ake ba wa aiki ake ba shugabanci ake danna wa ƙuri'a alƙawiyul amin ya zama mai ƙarfi ko mai riƙon amana babansu ya gamsu ya ce to ina son aura maka ɗaya daga cikin 'ya'ya nan na guda biyu amma za ka yi min kiwo na shekara goma na shekara takwas in ka cika shekara goma daga gare ka ne amma ba na so in matsa maka kuma za ka same ni mutum ne ni wato wato nagari a nan musa ya ɗau shekara goma ya masa kiwo a matsayin sadaki na shekara goma shi kuma ya ɗauki yarsa ya bashi da kun ga amana kenan ita ta tsayar da anan musa har ya aure har ya samu sana'a nan take ba tare da an ce ina takaddunka ba ina CV ɗinka ba ina kaza ba amana kaɗai ce ta bashi wannan damar shi yasa Allah sai ba mu wannan kissa domin mu koyi amana daga cikinta sannan Allah ya ce na bujirar da amana inna aradna amanata na bujiro da amana ala samawati akan sammai wal ardi da ƙasa wal jibali da duwatsu fa abaina an yahmilnaha suka ce ba za su iya ɗauka ba wa ashfaqana minha suka ji tsoron amana wa hamalaha al-insanu dan adam yace ni a bani dauka innahu kana zaluman wa jahula Allah yace ai dama dan adam cikakken azzalimi ne kuma cikakken jahili ne sai Allah yace yayi haka ne li yu'azziba al-munafiqina wal munafiqat dan ya yi azaba ga munafikai maza da mata da mushrikai maza da mata dan Allah ya karbi tuban mu'minai maza da mata Allah mai gafara ne mai jinkai imam bukhari ya rawaito hadisi daga abi hurairah Allah kara masa yarda yace muna majalisar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana makaranta ga malami ga dalibai ga darasi kuma ya cika malamin shine manzon Allah ɗaliban su ne sahabbai darasin shine qur'ani da hadisi makaranta ita ce masallacin annabi annabi yana ta bayani kawai sai wani mutum ya ɗaga hannu ya ce mata sa'a yaushe za a tashin alkiyama sai annabi ya share shi ya ci gaba da bayaninsa sai jama'a suka ringa ya ji bai san bai ji daɗin tambayar bane wani ce a bai ji ba aka ta hira to ya ke ba da amsa ya ci gaba da karatunsa kawai haka wani ana tsakar karatu sai ya jeho tambaya yaushe za a tashin alkiyama annabi ya ci gaba da bayaninsa sai masu saurare suka kasu biyu wasu ka ce annabi ya ji wannan maganar amma bai ji daɗin tambayar ba wasu ka ce a'a ya ji wasu ka ce a bai ji ba to ana ta wannan tattaunawar ashe annabi gaba yake nema sallallahu alaihi wasallam fama da rasulullah yuhaddisu annabi ya ci gaba da zantarwa fa qala ba'd alqawm sami'a ma qala fa kariha ma qala wasu ka ce ya ji abin da ya faɗa amma bai so faɗa ba wa qala ba'duhum bal lam yasma' wasu ka ce bai ji ba hatta iza qada hadithahu sai da manzon Allah ya ƙara bayanin da yake yi hala sai ce aina urahu sa'ilu an sa'a ina wanda na gani din nan yana tambayar alkiyama ina yake hala ha ana ya rasulullah yace gani nan fa iza dhiyat amanatu fantazir sa'a annabi yace in kaga an tozarta amana cin amana ya yadu kowa yana kuka an ci amanarsa to alkiyama ta kusa sai ce kaifa idza atuha ya zan gane tunda zamanin duk masu amana ne duk masu zaman lafiya ne duk masu gaskiya ne duk masu cika alkawari ne yace to ya zan gane yace idza usnida al-amru ila ghairi ahli duk abin da ka ga masu yi ba su suka cancanta ba ba su suka dace ba ana ba da mukami ana ba da kuɗi ana ba da aure ana ba da duk wanda aka ba shi abin da bai cancanta ba komai yanzu ya zama saboda kusanci ake yin sa harka kuɗi harka aure da ba za a baka aure ba sai an bincika kai dan asali ne kai dan dangi ne kai mutumin kirki ne yanzu ko wannan duk masu gidan rana sun danna wannan ba wani zance bai waye babanka ko kakanka zaro kuɗi kawai in dai ka fito da bandir biyu ka fito da shahida na adila ne ka zo da shaidu adilai guda biyu ba wanda zai tambayi babanka da babanka da waye haka yanzu aka tsaya zaɓe da wanda duk zai tsaya zaɓe ko zaɓen nan da ake guda bakwai kaf zaɓe bakwai ake a Najeriya a zaɓi kansuloli a zaɓi ciyamomi a zaɓi 'yan majalisar jiha a zaɓi 'yan majalisar tarayya a zaɓi sanatoci a zaɓi gwamnoni a zaɓi shugaban ƙasa to da halinka kai da halinka kawai ba wanda za ka ba shi kuɗi ya karɓa muna yara ana cewa ba kwaɗayin naira muke ba mu sai dai yancin talaka yace ba naira ce ba mu so ba wani abu ne ba mu kauna kaga wannan ya nuna aqidar ana duba cancanta amma yau mafi yawan zaɓe kuɗi mutane suke karɓa su to wanda ko ya sai kujera ko ya sai mukami ko aka bashi bai cancanta ba aikin mai zai ma shine ne dama ya biya ka a hanya an baki sabulu an baka omo an baka mai shikenan annabi ya ce duk abin da ka ga waɗanda ba su kamata ne suke yi ba to an shiga uku ka duba alƙalai da sai an tantance karatunka kamo mutum ake da ƙarfin tsiya a sa shi alƙalanci yana gudu saboda ya san alƙalai uku ne biyu ɗan wuta ɗaya ɗan aljanna yau kuwa alfarma ake wa mutum a bashi alƙalanci kuma a kira shi za a yi shari'a a zauna da shi a bashi kuɗi ya karɓa a gaya masa wanda zai bawa to da ba cancanta malantar ma da ba kowane yake shiga harkar malanta ba sai wanda ya gogu ya ilmantu ya ƙware sai ku kowa zama malami ba da magani ba kowa da yake ba da magani ba amma duk unguwa buɗe kemis kowa zama likita islamic kemis wane ne kemis kowa ya baka magani ka sha ka mutu ba cancanta ba shaida ba kwarewa cin hanci da rashawa ya shiga cikin manyan jami'o'i ya shiga harkar jam ya shiga wa'ek ya shiga neko kiranta za a gaya ma maki nawa kake so ka biya kuɗi a zana ma su shefa abu ya lalace tituna duk sun lalace za a ba da kwangila a karɓi 60% a cikin kotun za a yi ya za abu mai kwari to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware duk matsalar da muke ciki kawai kin bin sa muka yi shi yasa muka rike mun ki bin manzo Allah ne shi yasa duk muka samu kama wannan halin harkar tsaro ta tabarbare kullum ana zargin jami'an tsaro gwamnati ta fito da kuɗi miliyoyi a sai makamai gwamnati ta fito da kuɗi miliyoyi a biya waɗanda sai ai wata uku wata hudu soja yana bakin daga ba bashi albashi ya tura matarsa ba sai zai samu ƙarfin gwiwa da zai yaƙi yan ta'adda sai zai samu ƙarfin gwiwa sojojinmu suna iyayensu suna ƙoƙari wannan dubu ɗaya daga suna karɓa dubu biyu dubu uku wata hudu ba ba su albashi ba to ya za su sun fita suna yaƙi ana kashe su wata matar soja ta bugo min waya tana kuka ita ba ma gaya mata ko ya mutu ko yana dare ba shekara hudu tun da ya tafi babu ga yara matar soja tana bara mijinta ya ɗau bindiga je kare ƙasa yaƙi yan ta'adda a samu zaman lafiya amma fa kifa da gawarsa in an kashe ɗari sai a ce ishirin a kashe a fito da gawar ishirin a je a yi rami abin da tamanin so da kan duniya ta sa an kashe da yawa to ina amana ina zaman lafiya ya za a samu tsaro saboda duk annabi ya ware wannan matsalar kin bin sa ne ya jawo haka daka duk matsalar da muke ciki kin bin manzo Allah da kin daukar shawararsa da mayar da abu dama mulki ana bin sa ne dan abu biyu dan a girmama Allah dan a kyautata bayan Allah duk wanda yake mulki bai san girman Allah ba ko ba ya tausaya bayan Allah to Allah sai ya jefa cikin matsala ya ce ya Allah duk wanda ya zama shugaba na al'ummata sannan ya matsa musu ya takura musu ya sa cikin kunci ya cuce su kowane irin shugabanci aka baka kake cutar na ƙasa da kai annabi ya ce Allah kaka bar shi ya zauna lafiya shi ma kakka bar shi ya zauna lafiya shi ma sai ya samu rigima da matarsa ya samu rigima da ƴaƴansa ya samu rigima da maƙotansa ba zai zauna lafiya ba tunda ya ba kowa zauna lafiya ba sai ka al'umma mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata halin mu annabi ya ce in kaga abu ya lalace abin da ya faru shine amana ta tabarbare idza usida al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'a in kaga abu ya lalace ba amana ba cika alkawari ba gaskiya yaudara ta yawa to alkiyama ta yi Allah ka kyautata halin mu Allah ka kyautata dabi'un mu Allah ka sa mu zama masu gaskiya ka sa mu zama masu amana ka sa mu zama masu adalci ka sa mu masu cika alkawari Allah ka kyautata dabi'an mu Allah ka gyara halayen mu Allah ka shiga lamarinmu Allah muna cikin halin kakanika ya Allah ka kyautata mana Allah ka yafe mana wani sarki daga cikin sarakunanmu ya gayyace mu jiya za mu je za a yi lancin na yin masallaci a kofar fadarsa sarkin fatasko ina cikin wanda za su gabatar da lacca da gobe za mu tafi sai muka samu labari yana raba invitation wasu ka buɗe masa wuta a ce sarki ma bai tsira ba an kashe masa fadawa mutum hudu an kashe wasu mutane guda biyu suka yi mana waje da suka ce malam babu lacca gobe sarkin da yake gayyata ku a zo a yi lancin na gina masallaci an kai masa hari an kashe masa fadawa to idan sarki ba shi da aminci akan hanya ina ga talaka kana tafiya ba ka da tabbas za ka kai ko ba za ka kai ba ga tituna sun lalace ga ramuka ga ganganci ga kuma rashin tsaro Allah ka shiga lamarinmu Allah ka shiga wannan lamari Allah ka yaye mana wannan musifa اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم صلوا وسلموا mutum ya yi wannan zagaye ya zo kan safa a tsaye yake kaga ba a zaune ba alal akalli umaran nan ta dauke ka awa kaza kaga duk tafiya kake duk a tsaye kake ka daga hannu ya roki Allah tabaraka ta'ala sun maraka alaihi hatta ra albayt ka gani ya hau dutsen har sai da ya ga dakin Allah tabaraka ta'ala shine aka ce ana so in ka zo ka hango dakin Allah kuma yanzu ma zaka iya hangowa insha Allah in dai ka zo ad-dawr al-ardi din nan fastaqbala al-qibla kalli al-qibla shine ka'aba fa wahada Allah wa kabbara وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك سنة الدعاء قال مثل هذا ثلاث مرات سوءك يفد وانا الدعاء ثم نزل إلى المروة يقنق لا يتفي مروة يمشي ينا تفيع فلما انصبت قدماه yayin da diga-digansa suka kafu sa'a sai ya ruga da gudu hatta idza jawaza alwadiya wa as'ada sai da ya wuce wannan wadi a wancan lokacin wadi kwari ake ce da shi yanzu babu wannan kwarin kawai sun yi alama ne da inda ka zo kana tafiya tsakanin safa da marwa ka ga wuta girin a jikin gini a sama to ana so daga nan zaka fara dan gudu an gane ko kai sassarfa mai karfi dan a riwaya an ce annabi yana yi sallallahu alaihi wasallama har sai ba ni sunan shi har sai zaninsa yana ƙoƙarin faɗuwa daga kafaɗarsa saboda ruga wanda yake da gudu kaga wannan ya nuna yana motsawa kenan kuma duk zuwa sai yayi duk dawowa sai yayi haka yayin da ya hau mana ya wuce kwarin daɗin kwari ne amma yanzu babu kwarin ya gangaro ya ruga da gudu as'ada ya hau mana ya gama kenan masha sai kama tafiya wa zalika qabla al-milaini al-akhdaraini